أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rizular musulmi za mu ta shafi na ɗari sadara ta ƙasa wata zillu fi hazal azabi ila yawmil ba'ath a innahu azabun ma ba'adahu azab يجب عليك القبر حتى تتحطم فيه أجلاؤك ويجذبك الملك ضربة لو جلب بها جبال الدنيا لأبدا ثم تخرج من قبرك يوم القيامة هاديا عريانا على السورة التي خرجت عليها من الدنيا فالمرء آه يبعث على ما مات عليه تخرج بهذه السورة آه القبيحة ومعك عملك السيء ومعك قريبك الذي أدلك في هذه الحياة الدنيا ويأتيك ملكان سائق وشهيد سائق يسوقك إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليك وتنشر على وجهك والذي أمشاك على رجليك في الدنيا قادر على أن يمسك على وجهك يوم القيامة أنت خارج من قبرك يا مسكين على عملك الذي مت عليه وإن مت آكلا للربا خرجت من قبرك كالمسرور الذي يتخبطه الشيطان من المس الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وان مت وانت متكبر جبار خرجت من قبرك وانت مثل الضره وإن منك وأنت مؤمن عن شرع الله خرجت أعمى تقول رب لما أنشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وإن كنت أميرا ظالما لرعيتك جئت مبلولا إلى أنفك لا يفوقك إلا العدل وأن العدل منك هيهات هيهات وإن كنت مانعا للزكاة جئت مدوقا بالمال الذي بخلت به على الفقراء وهنا الخطب العظيم لحقك ثعبان عظيم لونه مخيم أقدره العلام على الملك والكلام آه يقول لك هلم إلي أقبل علي لا تلتفت إليه يعيد الكلام لا تعبأ به يرتب الكلام لا تنظر إليه وأخيرا لا تجد بدا إلا أن تمد يدك إليه فينهشك فينهشها نهشا واما ان كنت خارجا من اموال المسلمين جاشا لهم تجيء يوم الحسرة والندامة بما اخذت ونهمت وان اخذت مالا جئت حاملا له وان تركت ذهبا جئت حاملا اياه وهكذا تلهم نفسك في هذه الاهوال وانت على هذه الحالة السيئة ساقتك الملائكة بالتجيل والتعنيف إلى أرض وهكا أرض بيضاء أغراء ليس فيها علامة لا لأحد كل الخلائق يسيرون إليها المتقون مع المتقين والأساة مع الأساء وكل حبيب مع حبيبه هناك دنت الشمس الرؤوس فقال النوم كمجلال نيل لو أن أحدهم رفع يده إليها لنالها ونزل العرق على الناس حسب أعمالهم فمنهم من وصل العرق إلى قدمه ومنهم من وصل العرق إلى ركبته ومنهم من وصل العرق إلى صدره ومنهم من وصل العرق إلى أعلاه ومنهم من ألجمه العرق إلجاما أعمال يتي وتشيل وليه مجانا أكن حالين لم تكن يونيك أكن من أيش لكاكي لكاكي في القيامة ألا تقيمه yace haka mutum zai ci gaba da zama a cikin kabarin har tashin alkiyama shi ne yake ba shakka wani azaba ce azaba ce mutum zai haɗu da ita kabari ya matse gaɓoɓin mutum shiga cikin jikinsa mala'iku na dukansa duka wanda yake da za a daki duwatsu da shi da ya tarwatse Allah ta tsare mu sa'annan mutum ranar tashi alkiyama ya fita daga cikin kabarinsa tsirara babu takalma a kan surar da irin yanayin da ya mutu a kan duniya a nan duniya kuma haka zai fita da kiyama wato za a tada mutum a kan irin aikin da ya mutu yana yi tare da aikin da ya mutu yana yi tare da kuma abokin da ya batar da shi akwai kare wato aboki daga cikin aljanu wanda kowanne yake da shi wanda shi ne yake gon mutum zuwa ga mummunan aiki haka nan mala'iku biyu za su fito mutum a gaba ko yana koyo shi zuwa filin tashin alkiyama ɗaya kuma shaida ne a kai shi haka nan za su zo da shi haka nan kuma Allah zai ta da shi a tsira tafiya a kan fuskarsa shi Allah da ya sa mutum ya tafiya a duniya a kafafunsa shi ne iko ne ya sa mutum ya tafiya a kan fuskarsa ranar tashin alkiyama to haka za ka fito daga cikin gabarinka ya kai da shi ne da aikin da ka mutu kana kai idan kana cire ba a cikin wannan rayuwa ta duniya haka za ka tashi kana tashi kana wadewa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul baqara yake waɗanda suke cire ba ba za su tashi ba dan tashin alƙiyama sai dai tashi irin wanda aljini ya buge shi yana tashi yana faduwa kamar mai farfadiya yace Allah madaukakin sarki yake dalilin da yasa aka musu haka saboda a duniya sun ce ai da kasuwanci da zuba duk ne Allah ya tsare idan kuma ka mutu kana mu girman kai mu jiji da kai to haka nan za ka fito a cikin kabarin ka kaman kwayan zarra annabi sallallahu alaihi wasallam masu jiji da kai da girman kai Allah zai tada su ran kiyama kan mitsitsi mitsitsi na karshe ana tattaka su ana wucewa haka nan mutumin da ya rayu ya kai da ya kau da kai daga shari'ar Allah ba ruwan shi da ita haka nan zai tashi da kiyawa makaho har ma in ya tashi makaho kamar da alqur'ani ya gaya mana suratul daha mutum yana tambaya ina cewa ya ubangiji ya kasa da ni makaho halalin a duniya ina gani sai a ce masa ai haka a duniya ayoyin mu suka zo kai buri da su kai wasu da su ga haka kai ma yau za a manta da kai a cikin nisa Allah ya idan kuma mutum shugaba ne azzalimi yana cikin mutanensa to haka zai tashi cikin amfa a ɗauri babu abin da zai fitar da shi sai adalcin da ko kuma adalcin babu idan kuma mutum yana hana zakka mutum ya tara kuɗi ya ɓoye Allah ne ya san me ya bashi amma lokacin zakka sai yi ko kuma ya bayar da abin da ya ga dama ko ya dan bada sadaka kusan wanda in ya tara kuɗi yana ba da ɗan sadaka da shi da wanda baya zakka duk ɗaya su yadda Allah ne ya ce a yi dole sai ka yi saboda ba kuɗin ka bane kuɗin Allah ne ba kuma wayan ka bane Allah ne ya baka ya baka ajiya da haka dole ne ka tsaya ka lissafa in mutum yana da kuɗi a duniya duk kowane gari to sai ya bi kowane gari ya lissafa nawa ne kuma ya lissafa sosai fa ba magana yadda ka san lissafin banki ka san dai lissafin banki ko kwabo ne sai an sa shi ba a ce dan dan kwabo ne a manta da shi to yadda ka san lissafin banki haka za ka wa lissafin zakka na dukiyarka kaf sai ka fitar da abin da Allah ya ce to nan ne ka bi Allah madaukakin sarki to idan mutum yana hana zakka to haka zai tashi da wannan dukiyar ranar tashin alkiyama an mai da wuta dunkulan wuta Allah ya kiyaye sai kuma ana gaya masa to wannan shi ne abin da kawa talakawa ruwa da shi ga kuma wani gaggar babban maciji mai wani irin sifa ta ban tsoro wanda Allah ya ba shi dama yana magana shi zai tabi mai hana zakka yana cewa taho wajena taho wajena mutum yana juyawa yana yana kwaisan ta da ido da shi amma haka jin karshe zai taho da kai shi ya miƙa masa hannunsa da haka ya yi ta tararsa ya ce idan kuma mutum barawo ne yana sata dukiyar musulmai yana yaudarar su to haka zai zo nan tashin alƙiyama da abin da ya ɗiba in dukiya mutum ya sata haka zai ɗauko teku da ita filin kiyama in zinari mutum ya ɗauka haka zai zo da shi ran tashin alƙiyama hakan nan duk abin da ɗan adam ya yi na mummuna abu haka zai gan shi mala'iku za su koro shi suna tunkuɗa shi zuwa filin tashin alƙiyama fili ne wanda Allah ya share shi sabon fili sabuwar ƙasa babu ido babu gangara ba wanda zai kauce wani ba wani taron mutane da zai sa wani wata ba a ganin haka nan mutum zai tsaya a cikin dukkan halittu za su taru masu tsoron Allah tare da masu tsoron Allah Allah ta samu a cikin su mutanen masu sabon Allah tare da masu sabon Allah kowane masoyi yana tare da masoyinsa ga kuma rana ta zo kusa da kawunan kawunan mutane kusan wato bai wuce mil da guda ba wato da daya da mutum zai daga hannun zai iya taɓa rana ranar tashin alkiyama saboda tana kusa da kan mutane da haka mutane za su ta buyi mutum zai buyi gwargwadon irin aikin da ya aikata a cikin wannan rayuwa akwai wanda gumunsa zai kai jijjigar kafarsa akwai wanda gumunsa zai kai gwiwoyinsa akwai wanda gumunsa zai kai kirjinsa akwai wanda gumunsa zai rufe kansa akwai wanda gumunsa zai mamaye shi gaba daya Jalalullah Allah ka tsare abin da yawa shi ne ga dukiya hukuncin dukiyar ranar da ya gaje ta idan tun shekara kawai zai ci gaba da bada zakar ta ne bayan zakar da ba baya ba ba ruwan shi kamar uba ne zai tara wa 'ya'yansa dukiyar haram idan ya mutu sun gaji halal ai an gana haka uba ya je rinka katon kuɗi ya tara wa ƴaƴan su ƴaƴan in za su gada sun gaji halal da haka hukuncin su sai abin da ya ɗoro a kai sauran kuma su kuma nashi ne shi da Allah za ka zartar da ba bayar ba wanda ya samu dukiya yau ba rayuwar shi da ita ya zobe kai yahudanci ne yahudanci ne ce zobe alƙawari jiya musulmi ko ya ba da zobe ko bai ba da zobe ba ni alƙawari alƙawari ba abin da ya haɗa alƙawari da zobe na musulmi ko ya ba da ko da zobe ko ba zobe in ya ce in aure ne in ma me ba sai da zobe ba wani a ta al'ada ce ne kawai ta aure kuma ma zobe yana sa a cika alƙawari ba da zobe za ka ga ko kwaɗe ta ba na duka ya yaya ba mu gaya ba kai musulmi Allah ya riga ya ba shi doka wa abu bil ahadi na inna al'ada kana mas'ula Allah ya ce ku cika alƙawari don Allah zai tambaya akan alƙawari da kuka dauka shikenan haka kuma za ka ce zo mai kaka biya na'am guda goma da mene da kaji da wato shi wannan da tsoka da annan da malaika ji da ya cire ai yace haza hajju shaytanu ne wa duk komai na ciki duk wani abin da ka sani mara kyau an cire shi wanda mu kuma kowa na da nashi kowa mu yana da shi shi da mugunta da kashi duk suna ciki wato in shi yanzu mugunta idan mutum da ya sa'a ba ma har kan jirewa mugunta da akwai waɗanda kan su cewa mugunta idan misali za ka ga a cikin rayuwa ba Allah ya taimaki mutum yana da zuciya mai kyau ba wani lokaci sai wa kai mugunta bai sani ba ma mu labarin wani ban Allah da yake da abokai ya Allah ya wadata shi ya zama mai kuɗi wata ran shi ne ta kuma abokan shi talakawa sai kira ɗaya daga cikin abokan yake masa kaman ne raha yake cewa gaskiya yana son mai shawara na kira ka me kake gani ina son na taimakawa ɗaya daga cikin abokanmu zan ba shi ko miliyan saba'in ne gudan ba ce ce kai ai kan kai haka ai kada ka ba a mar haka yayi ta faɗan magana mara kyau yayi ta faɗan magana ƙarshe yake kan ka dan bashi buhun shinkafa da dubu ɗari biyu duk bai san asiri a kan shi ake ba duk bai san a baski ya gama ƙarshe aka ɗauko buhun shinkafa yace to da mun kai ne kaga wanda kai da yawa mugunta ko kokarin yi wa wani amma ya ce da ya wallahi da ya ce lalle ya Allah Allah ka kara kai ya ce da gide ba to abin da yana cikin ɗan adam ne to shi yasa ake son mutum ya koyi yin alheri ko zan yin alheri ba wai yawan kuɗi ba ne shi alheri ba wadata ba ne kawai zuciya ce idan mutum ya koyi to kuma yana yi kaɗan kaɗan in Allah ya ba shi da yawa zai iya yi amma in bai iya ba wala haka zai gayi baya alheri bai san shi ba ne bai san da zai yi ba duk wani abu da zai fita a jikin kamar yadda ka san za a yanki naman jikin ki ko zuciya haka mutum zai rayu kuma wannan duk hasara ce ga wanda Allah ya wadata kamata ya Allah ya wadata ka mori arzikinka shi kuma mana arziki ma ba ba abu ne daɗi kamar ka ba mutane ya arziki da ba ba kowa ai matalauci ne na ai wallahi matalauci ne matalauci duniya matalauci lahira bai da wani ma'ana Allah shi yadda maimaiti ko muhimmanci na a ba ne ni ba ne ko eh ci gaba hausa ne na ka girma na'am kamar misali ma za ka ce jika da kaka kaga ai kakanni suna wasa da jikokinsu kamar abokansu ina nuhu sai ba zai dan mari kakan shi misali saboda shi kuma kakan daɗi yake yi nan nuhu suna wasa da jikan murin wannan misali mutum yi girma ya ba komai shi wani ai ba wai maganar reni ba ne dama abinda musulunci ya na shi ne rini amma wannan duka babu komai in yi hankali ma ai wani abin ba zai yi ba ya san matsayin su zuwa yau Allah wa ya ce na na na wasu duka alam ne shi ne ya kwace ya ba su ba kawai in sun ga dama in har da wanda za su tausaya wa su zai masa wannan garin da musu amma magana wai haƙƙi wai sun suka babu saboda Allah ya tsora wa ƴaƴa su san gidan baban su ke samu abincin da su ci a ta gani wani aiki ne wanda ba za su iya kawai shi aka dora wa aiki za ka yana kan shi kaɗai Allah na rabu na'am نعم to yana tambaya kan yan siyasa ya ce a yi siyasa a kada mutum kuma ya ce zai je kotu to a musulunci ya kenan to ita dai siyasa nan da ake yi kamar da aka sani kusan ba ruwanta da musulunci na kawai ba ba a gina ta bai da musulunci ba ba a fadi ya lafi da musulunci kawai musulmin da suke ciki ne tun da ta zama da za a ce ta kufi kokari su yi musulunci su yi musulunci waɗanda suka wannan zaɓe da aka yi ai ana ta wa'azi kawai su su yi haƙuri na an ce kulillahumma malikal mulk tutul mulka man tasha hasali a wajen musulmi da imanin musulmi kun san juyin mulki dai ko mutum na mulki a zuwa kwashe to ko shi aka yi haƙuri ake haƙuri ake saboda idan Allah bai yarda ba ba za a biya ba na ka san dai ƙarshen biyu mulki shi ne kana kai abu a kore ka kwaci na to ko shi wannan ana gaya musulmi iyakan lokacin mulkinsa ne ya kare a wajen Allah sai zama a biye za a kore shi shi ma wancan lokacin mulkin shi ne ya fara sai zama kwacewa zai yi na shi ke nan bayani ba wanda ke wani abu ba da izinin Allah yanzu mu wannan zafi da aka yi ai Allah ne ya cuce mu wallahi wallahi na ta faɗa cewa musali ba musulunci suka yi ba abc ba wai sun yi niyyar taimakon musulunci ba ne ko suna kan Allah ya san sai musulmi musulmi suke ka ga kowa wannan lissafin siyasa su ne ya faɗa haka amma wallahi abin ya ji ya zama addini na su waɗanda ba musulmi ba sun ɗauka sun samu gaba da za su yi mana ba daidai ba kuma Allah ne kawai yake so mu dan ma ba wayan mu bane za ka dole mu gode wa Allah kuma wannan ya zama eye opener ga musulmi daga yanzu duk kowane musulmi ya je katin zaɓe wanda bai da shi sana duk inda musulmi ya tsaya sana'u musulmi dan ba zai yi su sunan mana haka mun kuma ba za mu yi ba wannan kuskure ne ana ta maganar taraba musulmin taraba a lissafin katin inec sun ninka wanda ba musulmi ba kusan kusan ninki ya za a yi kuma a ce ba za su zaɓe ba amma yadda suke ci a yanyin kasu a rarraba na dadda a sai kuma su bi da haka in za mu yi hankali mu ma sai mu yi hankali kowa ya ji abin da ake ta jawabi a cikin cikin shi we are going to watch our vote hmm? eh haka zai suka yi wata ji za su zaɓi mutum ɗaya wata ma da na gani ya ka turo min ita ita ta yi fushi da Allah ne ta ce ba za ka kare wa Allah magana wallahi saboda ko na yake masa zai ba su ta ubi ya hana shi Allah wa ala to eh ba na wallahi yanda ka ji wani abu ita kawai ita ta dai zuwa su kuma ba za ta ƙara yi wa Allah magana ba saboda ina jin shi fasa ya ga masa Allah ya ga masa cewa zai ba su ta ubi kuma zai ba shi na gama da zuwa faɗaka Allah shi ne daurin auren da farko da yana kan yawa akwai daurin aure da za a yi da zahar insha Allah na yar gidan kuma shiyaman na nan masallaci da kai ne wanda Allah ba shi iko ana zuwa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين